ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو شاتر قوتا رمضان شكرا shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijiriya wanda ya dace da sha tara ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul rum wanda muke gabatarwa daga wannan gari na kumo akwa local government jihar gombe nigeria a masjidul ansar arama insha Allah za mu tashi yau a aya ta 28 daidai insha Allah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون نعم نعم بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين ضرب لكم مثلا من أنفسكم Allah yana bayani cewa ya buga muku misali irin misalin da zai bayyana muku halinku a karan kanku ضرب لكم مثلا من أنفسكم أي بين لكم شبها بحالكم وبنجي تبارك وتعالى yana muku bayani da irin halinku ku mutane ku yan adam wato Allah yana so ya buga mana misali ne da ɗabi'ar irin yadda muke da musulminmu da wanda ba musulminmu ba kowa Allah ya san halinsa da ɗabi'arsa Allah ya ce halakum mimma malakat aymanukum min shuraka'a fi ma razaqnakum shin cikin abinda daman ku ta mallaka cikin abinda suke na bayin ku ne akwai wanda kuke tarayya ne da su wajen mallakar abinda muka azurta ku da shi abinda mu muka ba ku shin kuna tarayya ne da su wajen mallakar abinda muka ba ku halakum mimma malakat aymanukum min shuraka'a in an ce shuraka'a kaman fatina sharik abokin cinyewa abokin morewa wanda kuke tarayya da su cikin abin da muka azurta ku da shi cikin abidukum wa ima'ukum bayanku maza da kuma mata ta dukiya da Allah ya baku ta yadda za ku zama fa'antum fihi sawa da ku da su a cikin wannan dukiya ɗin ɗaya kuke yi shari kukun abidukun fi amwalikum lati a tsainakun bayanku bayanku suna tarayya da ku wato wajen dukiyar da muka baku da ku da su ta yadda ta khafunahum ka khifatikum anfusakum kuna jin tsoron su yi tarayya da ku a cikin dukiyarku a raba dukiyar nan tare da ku da su daidai wadaida kuna jin tsoro kamar yadda ɗa yake jin tsoron abokin tarayyarsa a cikin kuɗi ɗa da ɗa yanzu muna magana akan ɗa ne da bawa an fusa kum ɗin yana nufin ‘ya'ya'yan uwanku kamar yanzu idan kana da aboki da kuna business da shi kaga kana jin tsoron kar ya keɓance da dukiyar da kuke tarayya a ciki ya hallakar da ita ya cinye ta saboda kai da shi kuke mallaka bawanka shi ma ɗin kuna tarayya ne da shi a cikin abin da muka baku in ji Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda kuke jin tsoron idan ɗan uwanku ɗa cikakken ɗa yana tarayya da ku a cikin dukiya ta yadda ya kunu bai na kuma dukiyar nan za ta zama tsakaninku an yamfari da fihi bi amrin duna ɗaya ya ware ya cinye dukiyar ya riƙe ya bar ɗan uwansa kamar yadda ɗan ɗaya yake jin tsoron ɗan uwansa a rabon gado laraba suna cewa idan mutum ya zama ba shi kaɗai bane a wajen ubansa to yana jin tsoron ɗan uwansa wajen rabon gado saboda ya san ɗan uwansa zai wawura shi ma zai wawura zai so a ce da shi kaɗai zai cinye dukiyar ubansa inda a ra'ayinsa ne idan uba ya mutu ya bar dukiya mai tarin yawa kuɗi da yawa arziki da yawa gonaki da yawa kayan alatu da yawa to ɗaya yana jin tsoron ɗan uwansa ya tarayya da shi ta yadda ba zai ci duke shi shi kaɗai ba zai so ina ma da a ce shi shi kaɗai zai ci ne shi yasa ibn abbas ya ce ta khafunahum an yarisukum kama yarisu ba'dukum ba'd kuna jin tsoron a fasar ibn abbas kuna jin tsoron su ainihin wato bayin nan kamar yadda kuke jin tsoron sashin ku ya gaji sashi to yace fa idza kuntum takhafuna hadha min mamalikikum idan har kuna jin tsoron haka daga bayan ku kuma ba ku so haka din ta faru ba kowa yana son ya zama shi kadai yake mallakar abu ya rike kun ga wannan ai kenan kamar ba sa son shirka kenan kamar ba sa son abokin tarayya kenan kamar ba sa son wanda zai zo su ci tare duk sakon da Allah yake so ya isar mana anan shine to fa kaifa raditum an takuna alihatukum allati ta'buduna ha shuraka'i wa hum abidi to yaya za ku ce allolin da kuke bauta musu gumakan da suke bauta musu kuke bauta musu wai ni kuma suna tarayya da ni in ji Allah alhali bayina ne su ma to yaya abinda ku kuke kinsa ba kwa so kuma kuke yadda akan mahalicinku Allah dukiya fa ta duniya ba kwa son wani ya tarayya da ku kowa ya fi son ya zama nasa ne kudin shi ne mallakar sa ne jarin sa ne kamfanin sa ne shagon sa ne idan uba ne ma ya mutu zai zo a ce shi kadai zai cinye dan ya samu kudi mai yawa baya son abokin tarayya akan cin abun duniya dukiya ashe abokin tarayya abun ki ne a wajen dan adam to yaya kuke yadda wa Allah shi kuma ku sa masa abokin tarayya kalmar anfusakum ko anfusikum ana nufin amsalakum min al-ahram irin yan uwanku yaya ba wai ana nufin kawukanku ba ana nufin anfusakum amsalakum yan uwanku yaya kamar yadda Allah ya ce zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira abinda aya take nufi ظن المؤمنون والمؤمنات بأمثالهم خيرا باوي بأنفسهم كما يدى مكي تسماني با كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون كما حكني مكي بيان آيوي دلا دلا غمتاني وطن دسكي يعقلون سنة حنكلتا ينظرون إلى هذه الدلائل بعقولهم سنة دوبي إذوها وطن دليلي دهان كلنسو بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم bari dai waɗanda suka yi zalunci ana nufin alladina ashraku billah wanda suka yi shirka da Allah kawai dai suna bin soye-soyen zukatansu ne shine ahwa'ahum fi shirki kenan bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba jahalan bima yajibu alaihim sun jahilci abin da ya wajabta a gare su na bautawa Allah fa man yahdi man adalla Allah waye ya isa shiryar da wanda Allah ya batar da shi man adalla Allah ana nufin man adalla hulla fa man yahdi man adalla Allah ai fa man yahdi man adalla hulla waye ya isa ya shiryar da wanda Allah ya batar da shi wa ma lahum min nasirin ba su da wanda zai kare su nasirina mani'ina kenan masu tsare su daga azabar Allah masu tsare su daga ukubar Ubangiji tabaraka wa ta'ala idan kun nutsu kun mai da hankali waɗannan ayoyi guda biyu da alaran ma ya karanta mana Allah yana buga mana misali ne dangane da masu yin shirka da shi shine fashin bakin bayanin wannan ayar daraba lakum masalan min anfusikum hal lakum mimma malakat aymanukum min shuraka fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa takhafunahum ka khifatikum anfusakum kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin yaqilun Allah ya buga misali ne dangane da waɗanda suke shirka da Allah waɗanda suke bautawa wani Allah tare da Allah waɗanda suke sanya wa Allah kini suke sanya wa Allah sa'a, amma duk da haka suna ganin cewa su ma gumakan su ma dunna Allah ne ɗin ne, mu'tarifuna an na shuraka'ahu min al'asnami wal'andadi abidun lahu milkun lahu. Kamar yadda suna faɗan haka a talbiyarsu, su mushirkan, idan sun zo talbiya cewa suke labbai kala sharika laka, illa sharikan huwa laka tamlikuhu wa ma malaka to kaga labbaika la sharika laka amsawarka ya ubangiji baka da abokin tarayya illa sharikan huwa laka sai wani abokin tarayyan da naka ne tamlikuhu kai kake mallaka sa wa ma malaka da abin da ya mallaka kenan suna nufin gumakan da suke bautawa ba Allah ba to su din ma mallakar Allah ne ha to yaya su a karan kansu ba sa son abokin tarayya, to ya za su yi wa Allah abokin tarayya su haɗa shi da abin da ya mallaka a bisa aƙida su a fahimtar su, cewa yana tarayya da Ubangiji tabaraka wa ta'ala, shi sa Allah ce ya buga muku misali akan kawo kanku, ta shadu na huwa ta famu na min anfusikum wanda za ku shaida kuma kuna fahimta a kawo kanku. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ba ku yadda ba ɗaya daga cikinku ya zamanto bawansa yana tarayya da shi a cikin dukiya. ba wani wanda zai yadda wani mai kuɗi ya ce wai dukiyarsa biliyan kaza da ya mallaka tiriliyan kaza da ya mallaka kamfanoni kaza da ya mallaka a ce wannan bawansa bawa ha wadancan ma ai bayi ne na Allah yanzu kai kana da bawa wanda kai mutum ne shi mutum ne halittan ku iri ɗaya baka yadda yi tarayya da kai ba kai ka yadda kana cewa bawanka ne to yaya kuma wancan shi ma bawan Allah ne tunda ai yana cikin bayan Allah shi gunkin naka da kake bauta masa to ya zaka yi wa Allah tarayya da shi shine ubangiji tabaraka ta'ala yake buga musu misali tunda ba za ku yadda a cikin yan dukiyoyin ku na duniya ba ku tarayya da su ba to yaya za ku yadda ku kafa mana abokanan tarayya mu a kanmu alhali waɗannan bayin namu ne gaba ɗaya kuma kuna jin tsoron su kamar yadda kuke jin tsoron ainihin wato ƴan uwanku ƴaƴa su yi tarayya da ku wajen raba dukiya in an zo rabawa. Ɗaya daga cikin malamai magabata yake cewa abinda ake nufi da wannan aya, anna ahadakum ya anafu min dalika fa kaifa yattaj'aluna lillahi al-andada min khalqihi. Yanzu ɗaya daga cikin ku bai yadda ya mai tarayya ba, to ya za ku sanya wa Allah wato abokanan wato tarayya ko shirka a cikin halittarsa? Shine Allah ya ce wa tajaluna lillahi ma yakrahun. kuna yi wa Allah abinda baya so ko ya jaluna lillahi ma yakrahun suna yi wa Allah abinda ba sa so abine da su ba sa so amma suna yi wa Allah a cikin suratul nahl kamar yaya kenan ta yanda su ba su yadda su samu yaya mata ba wa idza bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadusu bit turab ala sa'a ma yahkumun sun ce ba sa son a ce suna da 'ya'ya mata in ma ɗayansu ya haifi 'ya mace ma zuwa yake kashe ta kawai binne ta to amma sai su yi sawa Allah shi kuma yana da ma'aya mata ja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inasa Allah ya ce ashhadu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yaj'aluna wa yus'alun kuma suka ce wai mala'ikun wai 'ya'yan Allah ne wai mata subhanallah alhali ɗayansu idan an yi mai bishara da ya mace na ƙi to don me yasa wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun abinda ba sa so kuma suna yi wa Allah to haka wannan ayar take nufi abinda ba ku so kuma kuna yi wa Allah ba ku yarda ai tarayya da ku a cikin kuɗin ku da dukiyar ku ba amma shi Allah kuna sa masa abokin tarayya a cikin mulkin sa da kuma abin da ya mallaka a duniya kuna danganta masa abinda ku ba ku so wannan galat kuskure ne kuma wannan mafi girman kafirci ne wannan yana nuna cewa idan har dan adam da yake jin ya isa baya son yi tarayya da wani kamar yanzu matarka ne kai kake mallakarta a ce an hada ka da kai da wani akanta kaga ai ba za ka ji daɗi ba ko a mafarki kai wannan sai kai sadaka an kawai gari saboda baka son shirka to ya za ka yi wa Allah abokin tarayya tabaraka wa ta'ala shine Allah ya ce azzalimai ne waɗannan kawai suna bin abin da zukatan suka suka suka kayata musu na bautawa wani ba Allah ba ba tare da ilimi ba babu kuma wanda ya isa ya kare wani kafiri ko wani mushriki idan ubangiji ya zo yi masa azaba mu je alarama
فأقم وجهك للدين حنيفا maka فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون
na'am منيبين إليه واتقوه وت- ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا haka كل حزب بما لديهم فرحون
Allah tabaraka wata'ala a cikin ayoyin da suka gabata ya ja kunnen masu bautawa waninsa su daina mai tarayya to wannan saƙon ba wai ya shafe su kaɗai ba ne har mu ma musulmi mu ne min babi aula mu kiyaye yi wa Allah shirka shi Allah shi kaɗai yake a cikin komai alkhalq wat tadbir wal imatati wal ihya' tsara abu da halitta kashewa da rayawa da azurtawa da talautarwa da bayarwa da hanawa da ɗagawa da saukewa da kwantarwa da tayarwa da duniya da lahira da fari da baki da sama da ƙasa da kudu da arewa da gabar da yamma komi na Allah ne ba wanda ya sai maka wani abu in ba Allah ba haka abin yake ko ka yadda ko baka yadda ba kuma Allah shi ne ya cancanci ya mallaki dukkan wani mulki da sarauta da isa da kambama da buwaya duk wanda ya ɗauki wani kaso na Ubangiji tabaraka wata'ala ya ba wa wani Allah to ya yi shirka kamar yaya kamar duk wata ibada ba wani wanda zai zo ya ta tsugunawa yana ruku'i yana sujada yana ɗagawa yana yi wa wani ba Allah ba ba a sallah sai ga Allah azumi da ake ana shan kishirwan nan ba a yi sai ga Allah shi kadai addu'a ibada ne jama'a roƙo mutum ya roƙa wannan Allah ne ake roƙa shine Allahu samadu mana abin nufi da bukatun bayi to amma Allah ya jarabe mu a cikin wannan al'umma tamu mu akwai waɗanda in suka shiga matsi suka shiga damuwa sai su nemi wani ba Allah ba an liƙa musu wasu bayan Allah an ƙarkake musu su an ce musu waliyan Allah ne ko shehinnai ko ma meye ma dai an kaddasa su an girmama su an ba su wani matsayin da Allah bai ba su ba ɗan adam ya yi kamba masu har ana ɗora jahilai akan in sun shiga matsi su nemi taimakon su mutum ya buɗe baki ya zo gindin kabari ko ya kira sunan wani matacce saboda ya shiga wani matsi ko yana cin wata bukata a rayuwa ya kira sunan wannan mutumin ana ɗaukansa a bidiyo da hoto yana cewa wani ka yaye mana damuwar da abun muke ciki wani ka yaye mana matsin da muke ciki bai da bambanci da wannan mushrikai da Allah yake bayani a cikin alkur'ani bai da bambanci da mai roƙon wata da rana kabari akwai masu zuwa suna roƙon kabari ya je ya gama roƙon kabari ya zo kuma ku sallar juma'a tare da shi akwai kaburrukan da a ƙasan nan ana bauta musu akwai waɗanda tafiya ma ake yi takanas a kai inda suke don aje a roƙe su akwai wanda ba ma kabarin ba hotonsu ma akwai malamai da ake cewa malamai ne sai a ɗauki hoton wani sai a nika a ce maka idan kana da bukata ka saka wannan hoton a gaba ka roƙe shi sai Allah ya baka abin da kake so ba wai ka roƙi Allah ba a'a ka roƙi wannan hoton idan an yi magana sai a ce ai hasada ake wa bayan Allah Allah ya ɗaukaka su ne ana nema a rage darajarsu in an yi magana sai siya to ba su isa ba ne ai sun kai sun isa kaga wasu ɗaiɗaikun mutane ana ba su wani sifa kamar sifar Allah to wannan dole ne malamai su ta bayani akan tauhidi da aƙida saboda mutanenmu suna da jahilci in ba a karantar da su tauhidi ba to kwaji su a gonar shirka suna can suna shuka da girbi da sassabe da yara saboda an tafi da su an tafi da tunaninsu kuma malaman bid'a ku ji tsoron Allah malaman bid'a ku ji tsoron Allah kuna jan bayin Allah mabiyan ku suna nuna muku soyayya suna tsammanin kuna son Allah ne a zuciyarku wallahi da yawa daga cikin mabiya wallahi don Allah suke yin abin da suke yi kuma su tsammanin su jagororin nan nasu da gaske suke yi Allah suke so shi yasa za ga mabi ya dauki kulliyarsa da tunaninsa gaba ɗayansa komai nasu zai dauka ya danganta ya ba wannan jagora nasa duk abin da ya gaya masa kawai ya yadda da shi yana ga bai zai dora shi akan halaka ba alhali shi ya san ba akan daidai yake ba da haka ku kula da aƙida ku kula da tauhidi ku kiyaye dan duk mutumin da ya kuskure ya mutu yana bauta wani ba Allah ba wallahi wuta zai shiga Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa aqim wajhaka lid-dini ma'ana kayi ikhlasin addinin ka ga Allah shi kadai shine fa aqim wajhaka lid-din ay akhlis dinaka lillah kamar yadda Sa'id bin Jubair ya faɗa abinda ake nufi da iqamatul wajh iqamatud din fa'aƙin waje haka liddini ma'ana ka tsayu ka tsayi da addininka ba shekin ba raba ƙafa Allah nan shi kadai ka rike shi kadai kake neman taimakonsa saddi da amalak ka daidaita aikinka abinda ake nufi da alwajhu a larabci shine ma ya tawajjahu ilaihi insan abinda ɗan adam yake fiskanta ka tsayar da addininka ka tsayar da aikinka ka yi shi a daidai hanifan in an ce hanif ana nufin ma'ilan mustaqiman alaihi ka kauce wa duk wani rashin gaskiya shine hanif ka kauce wa duk rashin gaskiya ka zama mustaqim akan gaskiya ka bar rashin gaskiya ka tsaya akan gaskiya karka yadda ka ka raba kafa فطرة الله التي فطر الناس عليها addinin Allah ne da ya ainihin wato ɗora mutane a kai abinda ake nufi da fitrat Allah ana nufin din Allah addinin Allah wannan nasbun ne alal ikhra an yi masa nasaba ne alal ikhra fitrata ba a ce fitratu ba abinda ake nufi ilzam fitrat Allah ka lazimci addinin Allah ya kai bawan Allah wanda Allah fataran nasa alaiha ai khalaqan nasa alaiha Allah ya halicci mutane akai na'am khuliqna lid-din mu an halicce mu ne dan mu bautawa Allah mu yi addini dan adam bai da wani amfani a duniya in bai bautawa Allah ba ya zama shirme ya zama yayi ya zama banza bai da wani amfani in bai bautawa Allah ba daka fa aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha ka lazimci addinin Allah shine fitratullah allati fatara an-nas alaiha wanda Allah ya halicci mutane a kansu ko ina kake kakka manta da addininka kada aikin albashi yasa ka manta da addininka kada zaman office yasa ka manta da addininka kada neman kudi yasa ka manta da addininka ka manta da shari'ar Allah kada siyasa ta sa ka manta da addini wai ka saka rigar siyasa wai ba a maka magana addini kayi asara siyasa ka ta zama ta banza siyasa ka ta zama mara amfani duk siyasar da dan siyasa ya cire addini a ciki ba ta da albarka ka saka Allah a ciki Allah ya taimake ka ai masu addini ne suka zabe ka ai masu sallah ne suka zabe ka ko baka dan baka musu shari'a ba irrespecting addinin su irrespecting abin da suka yi imani da shi irrespecting girmama abinda suka aminta da shi amma ka ce wai kai kwata-kwata kar a maka makanan addini kai ba addini ne kawo ka ba wannan ofis din ba na addini bane haka fa wasu wawaye cikin wasu yan siyasa mu waɗanda ba su da addini suke faɗa na ce da su wawaye saboda wauta ce wannan rashin hankali ne da dabbanci a lokacin da kuna kallo waɗanda ba ku ba suna wason ƙasar suna ɗebe dukiyar ƙasar suna gina addininsu suna gina mutanensu suna ba su ayyuka masu tsada da kujeru masu tsada sun mallake ƙasa sun mallake arzikin ƙasa sun mallake dukiyar ƙasa duk abin da za a yi a gwamnati mutanen suke turawa ku kun fi mu sani yaya mutum musulmi zai zo Allah ya bashi matsayi Allah ya bashi dama ba zai taimaki addininsa ba ko a fili ko a ɓoye kana shirme ka tsaya ka yi da gaske wannan kujerar kafin ka hauta dubu sun hauta suka sauka wallahi kai ma sai ka sauka komi yanda kake so duk jiniyar da suke maka dama mun gaya maka jiniyar nan ce maka take wayo Allah wayo Allah wayo wayo wayo wallahi haka take gaya maka kuka take maka ganewa ne kawai baka yi da haka ka tsaya ka yi wa Allah aiki ka taimaki al'ummarka ka samu wato ka samu wato credit a wajen Allah ka samu credit a wajen mutane ka yi rayuwa mai daɗi ko da ka gama siyasar ka sauka za ka zama dattijon arziki da ku za a rinka bugawa a ƙasa duk abin da za a yi sai an neme ku sai an nemi taimakon ku an nemi shawarar ku kar ka sha giya don kana mulki kar ka bi mata don kana da kujera kar ka ci riba kar ka ci haram kar ka yi sata kar ka yi zalunci yi kokari ka sani cewa shari'ar Allah ta dora ka akan abin da za ka yi na daidai kai din ma'aikaci ne aka kawo ka ka zo ka yi wa al'umma ka aiki shine kawai wannan shine lafiyayyen dan siyasa wanda yana jin shi amil ne shi ma'aikaci ne haka wani dan siyasa ya ce me a cikin ni ma'aikacin ku ne na zo ne dan da muku aiki in kwato muku da yancin ku wanda yau mu wasu daga cikin mu yan siyasa yancin namu suke sayarwa su karba sa aljihu ko yancin namu suke saryarwa ko su yi wasarere da shi su yi banza da shi suna da dama magana ma ba za su iya yi ba ka rike addini ka rike Allah ka rike shari'a shine kwalliyarka shine adanka fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha yace la tabdila li khalqillah ba a canja addinin Allah abinda Allah ya dora mutane akai na addini ba za a canja ba a nan gurin malamai suka ce um, wannan aya wasu daga cikin malamai suka ce khasatun bil mu'minin ya shafi mu'minin fil mu'minina alladina fatarahum Allahu alal Islam wanda Allah ya gina su akan musulunci shari'ar Allah kamar yadda yace fataran nasa alaiha ay fataral mu'minina ay khalaqal mu'minina alaiha haka ibn Abbas yace da wasu cikin malaman tafsiri suka ce al-fitratu ad-dinu wad-dinu huwa al-islam ana nufin addinin musulunci akwai riwaya da ta zo manzo Allah yake faɗa a riwayar Imam Abu Huraira yace duk wanda za a haifa a cikin ku yuladu alal fitra ana haifansa ne akan al fitra kenan al islam kamar yadda Ibn Abbas ya fassara al fitra al islam kowane kullu mauludin yuladu alal fitrati duk wani abin haifa da ka sani ana haifansa ne akan addini iyayensa babansa da mamansa su yuhawidanihi aw yunassiranihi su mai da shi ba yahude ko ba nasare ko kuma su mai da shi ba majuse ma'ana iyayensa ne suke da wani tasiri a kansa shi kam in dai ɗa ne jariri an haife shi to a matsayin musulmi ne ake haifansa amma zai iya yiwa ya wayi gari iyayensa kirista ne sai su mai da shi kirista kawai ya ta kiristanci ko kuma iyayensa yahudawa ne kawai sai ya tashi yana yahudanci ko kuma ya tashi a gidan musulmi sai ka ga sun yana musulunci misali idan ka ɗauki ɗan jariri ka miƙa shi jariri ne musulmi ka miƙa shi gidan yahudawa in ya tashi yahudanci zai idan ka ɗauki jariri na kirista ka jefo shi cikin musulmi in ya tashi musulunci zai shine fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi bayani fitratullahi allati fatara an-nas alaiha kenan kaga addinin musulunci asali Allah da yayi halitta don adalcinsa duk wanda ya halicce shi dan adam a matsayin musulmi ya halicce shi ina fata ana fahimta kamar yadda ya zo a cikin riwaya Allah ya ɗauki alkawari ga duk wata halitta ɗan adam ya ce alastu bi rabbikum kana cikin tsatso za a ce kai ɗan adam ni ba ni ne ubangijin kuma ƙalu bala za su ce eh kenan kullu mauludin fil alami ala hada al-iqrar duk wani abin da aka haifa a duniya yana kan wannan ikirari ya tabbatar shine ake cewa al-hanifiyya wannan fitra din shine al-hanifiyya allati waqa'at al-khilqatu alaiha wa in ubida ghayr Allah asalin dai halitta kam ko da an bauta wani ba Allah ba daga baya shi dai Allah ya halicci mutane suna musulmi ne shi yasa yace wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah wa halice sai su ce Allah a ashe akwai Allah kenan ma na'budu illa liqarribuna ila Allah zulfa ha mu ban bauta wa gumakan nan sai dan su matso da mu ilallahi zuwa ga Allah a ashe su din ma dai sun yadda da akwai Allah kenan la tabdila li khalqillah la tabdila li dinillah khalqullahi anan ana nufin dinullah la tabdila li khalqillah wannan khabarun ne bi ma'anan nahi labari ake bayarwa amma ana nufin kar ku canja addinin Allah لا تبديل لخلق الله أي لا تغيروا أو لا تبدلوا دين الله كركو تنجا الدين الله تبارك وتعالى إمام مجاهد يشي أبنى أكي نفي لا تبديل لخلق الله إلزموا دين الله إلزموا فطرة الله كل شاء دين الله واتبعوه ولا تبدلوا التوحيد بالشرك كبئ الدين الله كركو تنجا التوحيد للشركه ذلك الدين القيم wannan shine addini tsayayye shine alqayyim almustaqim kenan walakin aksar an-nas la ya'lamun sai dai da yawa daga cikin mutane ba su sani ba la tab la tabdila li khalqillahi ba san la tabdila li khalqillahi ba ba san Allah ya ce kar a canja addinin Allah ba sai suka zo suka yi shirka ba san cewa addinin Allah shine ma jubila alayhi al-insanu min as-sa'adati wash-shaqawati la ya tabaddalu ba Allah ya halicci ɗan adam farkon halitta ya halice shi musulmi sai dai yanayin da ya tarar da kansa iyaye ya canja shi sannan kuma daga nan ne zai iya zamanto ko shaƙiyi ko sa'idi to Allah ya ce kada ku rinka canja wa mutane ku raba su da musulunci ku ɗora su a shirka ina fata ana fahimta to wannan abin da aya take nufi kenan kamar yadda malaman tafsiri Allah Allah musu rahama suka gaya mana ka tsaya akan addini saddid ya yi wallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ka zama ka tsaya akan alhanifiyya millatu ibrahim hanyar babanmu annabi ibrahim wanda Allah ya shiryar da kai akan wannan addini wanda yake da gayatul kamali addinin musulunci mai cikak mai matukar cika kuma ka rike wannan hanya wanda Allah ya halice ka a kanta tun farko saboda Allah ya gina ka akai don ya san shine sa'ada shine rabauta ka kadaita shi karka canja la ilaha ghairuhu babu wani in ba shi ba Allah ya shaida wa mutane a kawukan su wa ashhadu ala anfusihim alastu bi rabbikum manzo Allah ce inni khalaqtu Allah ce inni khalaqtu ibadi hunafa dukkan bayina na halice su ne akan alhanifiyya da na muku bayani addinin musulunci amma fashalatuhum shayatinu an dinihim shaydanu suka kautar da su daga kan addinin su haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada ubangiji tabaaraka wa ta'ala ya dada fadakar da mu kuma ya kira mu cewa mu koma zuwa gare shi shi yasa ya amfani da kalmar munibina ilaihi ai faqim wajhaka anta wa ummatuka munibina ilaihi ka tsayar da fuskarka ka tsayar da addininka da kai da al'umma kaka canja munibina ilaihi kuna masu komawa zuwa gare shi daga ina ba ne saboda magana ake da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma ana nufin al'ummarsa kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa kaga annabi ake ce ya ayyuhan nabiyyu kuma aka ce idza tallaqtumun nisaa to kaga ana nufin annabi ana nufin al'ummarsa munibina ilaihi ana nufin raji'ina ilaihi bitawbati masu komawa zuwa ga Allah da tuba muqbilina ilaihi bitta'ati masu fuskantar Allah da biyayya da da'a ma'ana ku koma zuwa ga Allah ku tuba ga zuwa ga Allah ku yi da'a wa Allah ya ku bayan Allah shine ma'anar munibina ilaihi wattaquhu ku ji tsoron Allah wa aqimus salata wa la takunu minal mushrikina ku tsayar da sallah ma'ana ku yi sallah kada ku zamanto cikin mushirkai waɗanda suke hada Allah da wani wajen bauta saboda su mushirkai sun ainihin wato yi taurin kai sun ƙi su koma ga Allah su tuba sun hada Allah da wani abokin tarayya suka yi kafirci sai Allah ya ce musulmai ku kuma ku koma kar ku irin abin da mushirkai suka aikata shi yasa a can ya gaya mana bal ittaba alladina zalamu ahwaahum sun bi soye-soyen zukatansu ne sun kaucewa ainihin wato gaskiya Allah ya ce fa aqim wajhaka lid-dini hanifan ka tsayar da fuskarka zuwa ga wannan addini miƙaƙƙe mustaqim ya Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wattaquhu wa la takunu minal mushrikeena Allah ya ce minal ladina farraqu dinahum ala rabbihim من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون
Allah tabaraka ta'ala ya ce minal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a wala takunu minal mushrikina kar ku zama cikin mushrikai waɗanda suka rarraba addinin su suka zama shi'a kanu shi'a saru firaqa suka zama kungiyoyi muhtalifa daban-daban daban a rarrabe yahudu ne nasara ne da sauransu wasu malamai suka ce kar ku zamanto kanu shi'a sune ahlul bid'a ‘yan bidi'a min hadi ummati na wannan al'umma ɗin, haka na Aisha ta fassara, haka Abu Huraira ya fassara, haka Abi Umama Allah ya dada shi ya fassara kamar yadda Imamul Qurtubi ya kawo a cikin tafsirinsa. Min alladhina farraqu dinahum ana nufin cikin waɗanda suka rarraba addinin su cikin ‘yan bidi'a, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kowace ƙungiya da abin da yake gare su farihuna shine suke yarda da shi, ay raduna bima indahum. sun yadda da abin da yake wajensu shi suka aminta da shi ba su yadda da na wancan ba wa idza massan nasa durru ko wa idza massan nasa durrun da'aw rabbahum munibina ilai Allah ya ci gaba da bayanin halin mutane idan fari da tsanani shine durrun wa idza massa annas durrun idan fari da tsanani ya sami mutane da'aw rabbahum sai su rinka kiran Allah an shiga wahala an shiga talauci an shiga matsi a lokacin za a tuna da Allah da'aw rabbahum munibina ilai sai su kira ubangiji suna masu komawa gare shi muqbilina ilaihi kenan biddu'a su fuskanci Allah ana ta addu'a thumma idza adaqahum rahmatan minhu minhu rahmatan sannan idan ubangiji ya dandana musu rahama daga gare shi ya ba su yalwar arziki aka samu ruwa aka yi noma aka samu taki farashi ya yalwata abubuwa suka yi kyau kasuwa ta yi kyau aka samu hasban wa ni'ima to nan kuma za su koma tsiya summa idza azaqahum minhu rahma idza fariqun minhum bi rabbihim yushrikun sai ga wani bangare daga cikin su suna shirka da ubangijinsu su ليكفروا بما آتيناهم نعم ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون نعم أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون مجي مجي مجي وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها هكذا وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون
to an gaishe ka gwani na gwanaye Allah ya baka ƙari Allah ya baka Allah to ai ba ku ji ma me na faɗa ba kuke kabbara cewa na yi gwani na gwanaye kaga shi gwani ne ita ma me gwana ce Allah ya bashi ƙari ban faɗi me ma na ƙarin saura wani ya je ya fassara me nake nufi kuma abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwar ubangiji tabaraka wa ta'ala wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh